assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake komowa a cikin wannan shiri na al'adun hausawa wannan shiri kamar yadda aka saba muna tattaunawa ne tare da farfesa abdallah uba adamu na jami'ar bayero da ke kano kuma idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata a farfesa yana mana bayanin yunkuri da suke yi domin a ceto waɗansu daga cikin waƙoƙi da aka gada na gargajiya da iyaye da kakanni da waɗanda suke nuna al'adu na bahaushe waɗanda har ma mun ji kaɗan daga cikin irin waɗannan ayyuka da yake yi to kuma lokaci ya riga ya mana halinsa to amma yanzu haka farfesa ya samu dawowa cikin wannan ɗaki na gabatar da shirye-shiryen rediyon jihar jigawa alga ta malam barka da zuwa barka mu dai to madalla mai sauraro ya ji kaɗan daga cikin irin waƙoƙi da aka sa Uh, domin a tuna baya mutum ya tuna irin waɗansu al'adu da da aka saba tun ana ƙanana can baya ake yi to lokaci bai bari muka ji waɗansu waƙoƙi da ka ambata ba kamar kayi magana akwai waƙar reno da waɗansu daga ciki to ya kamata yau kafin mu ci gaba da shirin uh, a fara buɗe mana da wata tsaraba ta irin waɗannan ayyuka da kake yi idan muka ɗan ji abin da ya sauka kuma sai mu ci gaba da sharhi akan waɗannan al'adoji da kuma halin da suke ciki a yanzu da irin halin da ake hasashen nan gaba za su iya samun kansu a ciki
to alhamdulillah wato kamar yadda muka yi bayani a baya akwai kokarin adana wayansu abubuwa na gargajiya na nishadin bahaushe na gargajiya wanda suka shuɗe to amma akasari idan aka ce da kai bahaushe sai ka ga wato an samu wani irin fahimta na cewa ana keɓe wa'yansu rukunaye na hausawan wanda ke su kuma ba a yin maganar nasu nishaɗin ko kuma nasu fasahar ko kuma nasu bangaren na duniya wannan takamaimai fulani ne kusan kamar da na gaya maka wacan hira da muka yi da kai za ka duk wanda ka taba shi daga ya ce shi ba fulatani kakasa ba fulatana ce babansa ba fulatani ne amma yanzu ba sa iya jin fulatancin ba sa yi to idan an zo irin wannan bincike da ake yi da nazarce-nazarce da ake yi an fi mai da hankali akan na hausawa saboda ko da mutum ba fulatani ne za ka cewa bai iya fulatancin ba hausa ya iya za ka cewa akasarin duk abubuwan da ake yi na hausa ne da na hausawa ake yi to sai muka ga cewa bai kamata a dinga keɓe fulani ana kawar da su daga cikin rukunin adana abubuwan nasu da ya kamata ba ba wai kawai na hausa kawai ya kamata yi ba to sai muka samu waƙoƙin reno na fulani su ma aka ɗauke su domin a adana su su zamanto suna daga cikin ajiyayyen adanannun abubuwan da ya kamata mu ajiye su saboda duniya ta san akwai su bayan waƙoƙin reno na fulani ma su ma waƙoƙin yara na dandali na fulanin an same su mun su ma mun zauna mun ɗauka saboda su ma a daɗa adana su kuma a daɗa adana irin al'adunsu na fulani to kaga hakan aka samu da hausa aka samu na fulani to an samu abin da ake cewa hausa da fulani tare kenan don an harka abin wuri daya wannan kuma yana da mahimmanci kwarai da gaske saboda ba za ka zo kullum ka dinga cewa kana nazarin al'adun hausawa ba tare da ka riga ka hada da wani bangare na hausawan da yake duk da dai cewa ba za su kira kansu hausawan ba amma dai an zama hausawan wato fulani saboda ni nan ba fulatani ne ba tauran ke ne ni to amma ban iya fulatanci ba ko zo in kashe ka ban iya da fulatanci ba to amma ina da wani abu da nake da shi da na kirawo fulananci idan baka da fulatanci to kana da fulananci fulananci shine wato kishi da kuma son aƙidar ba fulatani kana da wannan ina da wannan mutane da yawa duk muna da shi duk da dai ba mu da fulatancin to amma muna da fulananci to shi yasa muka cewa kamata yi magana ta gaskiya a dinga hadawa da kuma wani rukuni na nishadin fulani su ma haka ne to misali kamar yadda kake magana cewa su fulanin nan ya kamata a rinka la'akari da su a lokacin da aka zo yin nazarce-nazarce ko bincike akan al'adar hausawa idan wanda yake son ya san al'adar hausawa ka nuna mahimmancin ya san kuma al'adun fulani akwai wata alaƙa ne ta tushe ko ta baya-baya tsakanin hausawa da fulani ta yadda suke nema su zama dan juma da dan jimai ko kuwa ya abin yake
babu kan gaskiya babu wannan alaƙar ko kaɗan fulani daban suke hausawa su ma daban suke babu wata alaka alaka ɗaya ce kawai idan ya zanto cewa akwai wani auratayya tsakanin fulanin da hausawan wannan auratayyar ita ce kadai za ka iya cewa akwai alaka amma fulani daban hausawa daban fulani shigowa suka yi kasar hausa wajen karni na goma sha biyar wato wajen takamaimai wajen shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da hamsin da wani abu a lokacin ne fulani suka gangaro suka shigo kasar hausa to zama da ake zaune yau da kullum aka samu auratayya tsakanin fulani da hausawa har ya zamanto cewa akan dan samu mutane jefi jefi wanda zaka ce wayannan hausawan fulani to su kuma hausa fulanin a hankali a hankali har ma suka daina jin yaren nasu suka bar yaren nasu manna na hausan ba abinda suke ji saboda ita hausa tana da wani irin mamaya tana iya mamaye abubuwan da mutane suke yi tana iya daukewa ta handame shi ta rike shi sai ya zama to cewa ga ke fulatani ne amma kuma baka iya fulatancin ba hausa kawai ka iya to wayannan shine alakar take amma alakar babu wata alaka ba ba tushen su ɗaya bane wato na fahimta farfesa kamar kana so ka ce fulani su ne suka zo suka iske hausawa kuma hausawa sun mamaye fulani kenan eh kwarai da gaske fulani su suka zo dan ba nan ne wurin su ba ba hurumin su bane nan Najeriya inda muke kira Najeriya yanzu ba hurumin su bane an tabbatar da cewa hurumin fulani a wata wani bangare ne na wato arewacin Afirka da ake kira Seni Gambia wato Seni Gambia din nan shine can wajejen Puta Jallon to ana kyautata can daga nan dai suka suka suka taso to da yake fulani suna yawo da a lokacin suna yawo da da shanunsu to wannan yawo da shanun ya dinga sa suna ta kaduwa suna ta kaduwa har dai suka bar wasu to amma takamaimai abin da ya fara kawo su nan a arewacin najeriya shine ilimi lokacin sarki abdullahi burja a nan kasar kano dai ilimi neman ilimi ne ya kawo su to da suka zo suka fara zama kuma a hankali hankali suka dinga yaduwa suka dinga yaduwa har suna haduwa da hausawa ana auratayya da da farko babu auratayya tsakanin su da hausawa hausawan ne ba sa yadda tun da su aka samu ko ko fulani ne suka kese saki jiki da hausawan a fulanin ne ba sa ba har yanzu ma da yawa za ka ga cewa in dai mutum ba fulatani ne tsansa za a yi aure sai yarsa za ta yi aure sai ya ce in ba fulatani za ta aura ba shi bai yadda ba sai an samu wannan a to saboda haka fulanin ne su ne in fact baki wayanda suka zo kamar larabawa da suka zo da kuma fulani da suka zo suka zauna a kasar hausa din to su ne idan suka zo ba sa sakin jiki su auri mutanen da suke wurin wannan shine shine abin amma misali a can baya ka mana bayani akan yadda al'ada ta zo ta haɗu da addinin musulunci al'ada bahaushe nake nufi a nan gurin ita su fulani akwai wani al'ada ko wani abu nasu wanda ya zo daidai da irin na bahaushe ta yadda har suka haɗu suke nema su zama in an ce hausa ana nufin har fulani kenan a abin da yasa ka ji ana magana hausa fulani yanzu lokacin da suka zo suka zazzauna a ƙasar hausa ai bayan sun zo sun zauna a hankali a hankali ana auratayya ana ana haɗuwa sai suka fara batar da yaransu su da suka fara batar da yaren nasu yaren ya bace ya zamanto ba sa iya wani yare yaren ma na fulatantin nasu ba su iya shi ba sai hausan suka iya shine yan jaridan yan kudu a lokacin da ake ta rigingimin su wani ai su suka fito da wannan lakabin hausa fulani amma babu wani a nazarce ba wata kalmar hausa fulani babu ba wani manazarci da zai ce da kai hausa fulani sai dai ce da kai ko ba haushe ko ba fulatan amma ba zai ce da kai hausa fulani ba sannan kuma su kansa ba wani ba fulatanin da zai zo ya ce da kai ni yanzu hausa fulani ne sai dai ce da kai ni ba haushe ne ko kuma ni ba fulatani ne kazalika ba wani ba haushe da zai ce da kai ni hausa fulani ne sai dai ce da kai ko ni ba haushe ne ko ni ba fulatani ne zai maka inkiya ice ai mahaifiyata hausa bahaushiya ce mahaifina ba fulatani ma hakan ne ma zai yi din wannan to saboda babu wani lakabi hausa fulani 'yan jaridun 'yan kudu su ne suka kirkiro da wannan a cikin surutun da suke yi a kan arewacin najeriya suna son su nuna cewa hausawa da fulani su suka mamaye mulkin najeriya shekara ta shekaru to sun kasa bambance a cikin shugabannin najeriya din wane ne ba fulatani wane ne ba haushi to kuma ko da mutum ba fulatanin ne ba su je na fulatancin ba amma dai sun san ana jin hausa amma kuma yana tuce cewa shi ba fulatani ne to sai kai wajen kira su hausa fulani sa ga za ka kamar yar aduwa shagari duk wa'annan da suka yi fulani ne za ka ce amma kuma ba su gane ba to in ma dai suna yin fulatancin da ba wanne sani kaga yanzu kamar gwamnan jigawa ai ba fulatani ne gaba da baya kuma ya iya fulatancin rangadadau to amma su a gurin su ba fulatani bane ba haushe ne to amma tun da ke shi kuma zai ce da su a ni ai ba ba ba ba ba ba haushe bane ba fulatani ne sai sai Yana ka alfahari da platin yana alfahari da platantin nashi saboda ya iya shirin gada dau to sai ka ji an ce masa hausa fulani to kun aka ce da shi hausa fulani ba zai so ba saboda shi ba hausa fulani bane shi ba fulatani ne
haka ne maganar hausa ba ta taso ya dai ya hausa Ah, to kuma dan ka iya turanci sai a ce da kai najeriya bature
haka ne ai ka iya turanci akwai wanda suka iya turanci ran gada dau to kuma dan sun iya turanci kuma sai sai sai su zama turawa haka ne to misali farfesa a wannan nazarin da kuke yi na al'adun hausawa kenan ku kun yi la'akari da wannan matsalar kuma kun haɗo da abin da ya shafi al'adun fulani da waƙoƙin da suka shafe su eh kwarai da gaske saboda wato kamar yadda na gaya maka idan ana tashi ana ana yin wannan abun na adana al'adu to akasari sai ka ji an ce da kai na hausa saboda hausan sun sun fi kowa mamayewa sun fi kowa yawa sai sun mamaye ko ina to sai ka ji ana magana na hausawa ni kuma sai na ga bai kamata a ce akwai na na hausa wannan kullun shi kawai za a yi ta abun nan ba kamata a yi a ce an haɗo da na ɗaya ɓangaren na hausawan a arewacin najeriya shine fulani da ke ni ba fulatani ne gaba da baya amma ban iya fulatancin ba kodis to amma idan aka ci gaba da haka to fa babu wani abu da za mu samu na fulani da za mu adana haka zai bace don ko a yanzu ma da muka ce mun mun- mun samu yaran fulani guda uku su zo su yi mana waƙoƙin fulani na dandali da kyar suka yi guda shida kuma fulani ne zan ga gaba ɗayan su fulani ne da kyar suka yi guda shida amma da muka zo muka ce hausawa wanda suke kiran kansu hausawa duk da dai cewa shugaban su ma wanda yake jan na eh, ragamar waƙoƙin na hausawan wanda kuka ka ji wancan satin shi kansa gaina ba gaine ne wani rukuni na fulani amma sai da suka kawo mana waƙoƙi waƙoƙi wajen kusan guda goma sha takwas kaga sun sun ajiye fulatanci sun koma sun hausanci koma hausanci to kuma sun suna ta rayawa suna ta adanawa to amma mu na fulanin ba a adana su ba a raya su saboda haka shine ya sa muka cewa kamata ya lalle lalle a dauko wani rukunin fulani su ma fa a hada da su to misali ita wannan waƙar da ka ɗana hannu za ka sa mana mu ji ta waƙar reno ta renon waƙar ta fulanin ce ko kuwa ita ma dai ta hausawan ce a'a duk da da fulatanci ma ake yin ta amma ba san abin da take faɗa ba da tijuwar amma da fulatanci take yin ta ta zauna ta mana ita ta kokarta gaskiya dan sai da ta zauna ta yi waƙoƙin reno wajen kusan guda goma amma a wata wata fulatanin kuma da muka samu muka ce ta yi ita kuma ba za ta iya tuna fiye da uku ba to da muka tambaye su me yasa ba za ku iya tuna fiye da haka ba sai suka ce abubuwan ne sun fara tafiya tafi ɗin ma ke- eh sun abu ne wanda yake rabon su da yi sun yi fiye da shekara wajen mm, talatin da yi kuma yanzu su yaran da ake suke renon nasu din ba sa bukatar renon wannan waƙoƙin to saboda haka su kansu sun fara mantawa to kaga yanzu dai mun yi caraf mun cafke guda goma daga cikin wayannan waƙoƙin kuma insha Allah ana son a fito da faifan CD na waƙoƙin kuma wadda ka faɗa dai a makon da ya gabata Eh, kwarai da Amma gaske.
kuma ka ce an fito da shi can kasashen turai-turai haka za ka a yi France eh a France za a sai da shi a France za a kai shi ba a nan Najeriya ba saboda haka wanda yake so sai ya bi ka can faransa kenan ya sayo koya za a yi ai ni ma ba ni ne za ni France din ba amma dai a can France za a kai ana za a sayar a internet to kaga wanda yake so sai ya dana shiga internet ya, ya, ya gani dan fatan mu shine maimakon a dinga yin wannan waƙoƙin da Nasir Rhymes da ake yi a makarantun boko ana wani uh, ro ro ro your boat twinkle twinkle little star to ga irin namu in an ce babu to gashi Haka ne.
Ci gaba ne dama haka ne to farfesa sai a sa mana ita wannan waka ta reno Eh.
wacce bafulata na da tijiya bafulata na ta yi sai mu saurara to Duroyel Bali Borno, Duroyel Bali Borno, Adura Bali Borno, Duroyel Bali Borno, Adura Bali Borno, Duroyel Bali Borno, Adura Bali Borno, Adura Bali Borno, Duroyel Bali Borno, Duroyel Bali Borno, Adura Bali Borno, Adura Bali Borno, Gainako Bali Borno, Gainako Nai Borno, Mwayo Jima Borno, Duroyel Bali Borno, Duroyel Bali Borno, Duroyel ita wannan wakar sunanta diroyal fani barno eh to abin da dai- abin da dai ta gaya mana kenan duroyi barno duroyi barno ta Me kira da Barnan?
a'a barna dai wannan dai ta ta Allah ta annabi da ka sani barna ta ina, ta ina, ina ce su fulani ba sa ga miciji da su mutanen Borno A to ka san abin da take cewa a ciki ko cewa take cewa mu gudu daga Borno ko kuma mu je Borno to fatan mu dai shine wani mai sauraro wanda yake yaya fulatanci To- zai iya sanin me take saboda faɗa haka wanda ya sani sai ya fassaro mana abin da ta faɗa ya aiko mana filin nan na al'adun hausawa Warai da to bayan wannan akwai ta yara ƙanana da da- da Eh, na su ma zika Fulani ba wanda wanda muka same su kamar da na gaya maka da kyar aka samu suka suka yi guda shida to amma dai ga ɗaya daga cikin su ya mana Allah hilo alkawari kaya ne ya mana Allah hilo in duniya labari ya mana Allah hilo lalire ya rai ya mana Allah hilo laliro hiro ya mana Allah hilo rai rai surbajo ya mana Allah hilo rai mibi mahala ya mana Allah hilo wala na judika ya mana Allah hilo badara warba sasa ya mana Allah hilo to ita wannan ita ce lilo kenan eh to ba lilo suka kirawo ta ba sun kira ta amana Allah saboda naga suna gwamutsa Hausa a ciki eh dan na ji ana alƙawari kaya ne amana Allah warai to sun har hada ba mu ba mu- a yanzu haka wayannan waƙoƙin gaba ɗayan su mun ba wayan su fulani su zauna su fita fitan mana su rubuta mana su kuma su fitan mana da ma'anar to sai aka samu wata matsala su fulanin da muka ba wa- wani lecturer ne a nan jami'ar baya a jami'ar bayero shi da muka bashi mutumin yola ne sai ya ce akwai bambanci tsakanin fulatancin yola da fulatancin kano su wayannan fulanin kano ne to akwai wai bambance-bambance a wayansu kalmomin akwai yar kamar a ce eh, katsananci sakwatanci da kuma hausar kano waɗansu kalmomin saboda kare faɗa ba ko su haka suke nufi eh to amma dai muna nan muna ta kokarin mu ya mana ya fassara mana su a domin mu same su saboda haka wannan dai ita ce ɗaya daga cikin waƙoƙi guda shida da wa'in ƙananan yara suka yi mana sai ma muka kira ƙungiyar ta su surbajen wato wai surbajen tana nufin ƙungiyar yara ƙanana mata surbajo mace ƙwaya ɗaya kenan yarinya to surbajen eh, mata kamar to su su uku ne yaran da suke da zabiya da kuma yan amshinta to shine sai muka muka kira su gaba daya a kungiyance surbajen saboda haka idan za a fito da CD ma na waƙoƙin su muna fatan za mu fitar da na wayannan waƙoƙin reno na fulanin da kuma wayannan wa- ah, waƙoƙin na su surbajen din duk sai mu hada su sai mu fito mu da CD guda daya amma misali farfesa su fulani ba za su ji kamar abin nan da ake cewa a irin allah wadan naka ya lalace ba gashi abin yana wakiltar al'adunsu ne amma kuma ana yi ana jefa hausa a ciki ai to ai ba za ka kauce wa Hausa ba saboda yanzu dai ko ina a duniya dai in ka ce za ka yi yare zan- zanzirintin yaren ka zai maka wahala yanzu misali babu wata ba wanda zai zauna ya maka Hausa tsantsar Hausa in dai ba na jin ba ba ma guje ba ba ma guje ba ma guje shine zai maka yare ko ba ma guje a- ba ba- ba- ba ma guje asalin mutum wanda zai tutiya ya ce shi ba ma guje ne to shi to tabbas idan zai maka hau- zai maka magana zai maka magana da hausa tsantsa amma duk wani wanda yake ba haka bane to zai wahala ya maka magana da hausa tsantsa dole sai ya je da larabci ciki
to su fulani suna da wata alaka ne da harkar reno da waƙoƙin reno din duka na gana fulani ne a'a ba su da shi ai su ma na hausa akwai wanda muka ɗauka na reno amma na bidiyo ne ba na na na kallo ne ba na sauraro ba Wa- wato kamar yadda na yi- na yi bayani a wata hi- hira da muka yi kwanakin baya shi wannan abun so ake a tattaro nishadin musulmi a ko'ina yake a duniya in dai musulmi ne yana yin abu da sunan nishadi nishadinsa ake nishadinsa ake son a tattara to ni aka bawa alhakin tattaro nishadin hausawa to kuma sai na ga cewa bai kamata a ce a hausawan kaɗai aka tsaya ba inda ina so zan iya cewa kawai mun samu na hausa ya isa to sai na gani ba fulatani ne kuma na fulanin nan suna da mahimmanci saboda suna su ma suna wakiltar fulani amma kuma suna tafiya dan ka da na gaya maka yanzu kace da yaran hausa su kawo maka wasanni wasanni na dandali sai a kawo maka daga wajen goma zuwa wajen ashirin ma amma na fulanin da kyar muka samu waƙoƙi guda shida wato na fahimta farfesa idan ana buƙatar a tana da wata al'ada ta fulani ita tafi kamata domin ita ce tafi nisa daga gare su eh kwarai da gaske ita ce take ita ce take yawan bacewa A, jibe da yaran su yake bacewa mana yare ya, ya, ya, ya fara tafiya sai ya- ko riga ko wanda suke da kishi a cikin gida su ne suke yi za ka ga mutum ba fulatani ne gaba da baya da shi da matarsa duk fulani ne amma 'ya'yansu hausa suke yi saboda 'ya'yansu in sun fito kasuwa ko in sun fito makaranta ko sun fito wasa da 'ya'yan hausawa suke mu'amala saboda haka sun manta da fulatancin in aka zo gida kafin a kokari a koya musu su ko- su tankari su koma kan filatantin da wahala kuma da yawa yararraki haka wanda ba su da wannan karfin da hausa take da shi sun shiga cikin wannan hatsarin takamaimai wurare kamar su jihar yobe inda suke da yararraki wajen guda goma ko fiye da haka sai ga cewa hausa ce take nema ta mamaye su suna da yaran su ko a gida ne suna da nasu yaran to amma sai kaga a hankali a hankali yaren yaren na hausa ya tankaɗe to saboda haka magana ta gaskiya wayannan yararrakin da suke ta baya baya su ya kamata a adana su fiye da kowanne saboda na hausa gashi nan burjik zaka ta samu shi duk inda ka nema amma na wayannan yararrakin da suke ja baya baya gaskiya su suke da buƙatar a tattaro su al'adun su kamar misali rubutu kafin ka ga wai an zauna an yi wani rubutun hikaya na na fulat da fulatanci da wahala in ma akwai ma kenan amma yanzu ka zo kana neman littattafan hikaya na wannan da ake kiran su adabin kasuwar Kano littattafan soyayyen nan ga su nan duk da Hausa ake yi. duk da dai cewa masu rubutawan Fulani ne
wato farfesa ka yi magana akan littattafan soyayya nan da ake rubutawa a shirin da ya gabata ka yi magana kan cewa asalin kaɗe-kaɗe da ake yi ko kuma waƙoƙi na bahaushe al'adarsa ba su ne galibin waƙoƙi na yau da ake yi ba da ka ce irin waɗannan waƙoƙin na yau a tarihin bahaushe ba su da wani kwakwaran tushe da za a iya cewa sun samu asali haka ne ko eh kwarai da gaske hakan ne mana ba su da usuli shi suke kiransa kidan nanaye Nanaye.
nanaye ake kiransa shine takamaimai kidan da ake amfani da shi wajen waƙoƙin fina-finan Hausa na wasan kwaikwayo suna na yi su sunan su nanaye me take nufi nanaye ne da wani ai amshi ne na gada iye nanaye a rare nanaye to amma an- an kalmar an fi amfani da ita wajen nuna abin da yake kamar yan matan taka ne don irin waƙoƙin za ka ga akwai amshi namiji na waƙa an ne masa amshi nanaye ka san kalmar mata ce ito ai saboda shi kansa wasan kwaikwayon dama an an su kansa yadda suka faɗa a nazartar a a hirarraki da ake da su masu wasan kwaikwayon suna yi ne saboda mata akasari duk abin da yake nuna yana nuna irin wahalar da mata suke shiga da irin su so saboda mata saboda haka waƙoƙin ma sai aka yi su daidai yadda mata suke yin su kamar gada ko kuma wani irin nanaye haka shi yasa suka abin ya zamanto ana kiransa nanaye to amma bisa ilimin kiɗa ilimi na kiɗa na nazari na kiɗa ba su da tushe ba su da asali Ah, to farfesa angula kai da kan zabo tun da aka kira su nanaye nanaye ai tana da asali kenan a wakar bahaushe eh to ai, um, shi ita ne nanayen tana da asali a, a, a, a, a nishadin bahaushe Ita idan ka wacce ganta a gar- nanayen kenan.
eh in ka ganta a gargajiyance yan mata suna suna gada a dandali suna ta ta yi to idan ka ɗauki wannan wannan suna da suna da wani wakilci da suke yi na wannan yan matan kuma suna da wani wakilci na, na rayuwar mutanen da suke yin wannan waƙar bari an baka misali a lokacin da aka, aka yi bikin baje koli na al'adun bakar fata na duniya gaba daya a, a lagos wanda ake kira pestac Ina da shi wannan.
eh shekara ta 1977 ne nake jin akwai amerikawa da suka zo bagaken fata da suka zo suka zo lagos suna yawo a cikin garin lagos sai suka ga 'yan mata suna yin wani irin wasa na tsalle-tsalle irin ban san abin da ake kiransa ba amma ai- ai- ai, wato suna yin wani gidaje-gidaje ne sai su tsallaka wannan sai su tsaya su jefa dutse sai su tsallaka wannan wanda daga lagos abin da ya kawo har kano abin da ya kawo duk gaba ɗayan borno duk ana yi 'yan mata suna yin wannan ɗaya daga cikin mutanen ta sai da tace sai da ta yi kuka saboda ta ce irin wannan wasan suka dinga yi a america a ce ga asalinsa a afirka su kansu suna ƙananan yara sun yi irin wannan ya tsalle-tsallen to su suna kiransa hopscotch a america mun kwanake din ana kiransa tsal- dan tsalle-tsalle na manta sunan da ake kiransa To, oriso Eh, to, ah.
wata ai rawa ce ko ba ra- rawa ce ta manya wannan wato layuka ake yi gida-gida a ƙasa a cikin turbaya to sai yarinya ta ware kafafuwanta da ka- ta- ɗaya kafarta tana ɗaya gida Oh, eh.
ɗaya kuma tana ɗaya gidan Haka.
sai ta jefa wani dutse sai ta yi tafi ta yi tafi ta yi gaɗa sai ta tsallaka Eh.
sai ta sake tsallakawa to haka wannan wasan su ma suna yin sa.
suna yi kuma suna ma da sunansa ana kiransa hopscotch saboda haka da ta gani sai da ta yi hawaye ta ce ashe abin da muke yi yana da tushe a afirka wato su a can su ma sun san baya da tushe a can su dai sun sun dai sun tashi suna yi to amma ganin cewa yanzu ashe ana yin abin nan a afirka sai ya dada wato burge su su san cewa ashe ba wai ko wani al'ada ce da bature suka suka ara ba a'a, abu ne nasu wanda ya shafe su tun tun a afirkiya to abin da nake son nuna shine abin da yake wakili ne abin da yake adananne ne abin da yake kuma zaka iya amfani da shi a matsayin cewa wannan mutane kaza ne suke yansa to shine mai asali abin da yake kasuwa ce ta fitar da shi a take a nan kasuwa ta fitar da shi aka yayinsa ya kauce to ba shi da asali wannan sharaɗi ne shine sharadin karbar abu na asalin abu duk inda ka ji kidan garaya ka san kidan garaya ne duk inda ka ji kidan ganga ka san kidan ganga ne duk inda ka ji molo ko gurmi ka san kidan molo ne ka san kidan gurmi ne to suna da usuli saboda wakilai ne na wata al'ada ko wata al'ada ko wani rukunin kiɗa ko wani Ko wata rukunin sana'a nishadi ake ko ne nunawa.
wani eh, wakilai ne amma kiɗan nanaye ba wakili ba ne amma za ka iya cewa su a yanzu sun masa usulin amma ba mai dorewa ba wato farfesa kafin mu kai ga jin usuli na wannan kiɗa na yan nanaye da waɗanda yanzu duk suka mamaye fina-finai da ake kallo a gidaje da gidajen kallo na eh, wato titunan bahaushe a yanzu haka lokaci ya riga ya- ya harare mu kwarai da gaske to amma mai sauraro idan yana biye da mu mako mai zuwa a inda za mu tashi shine inda farfesa zai mana a filla-filla da wannan tsari na kiɗan nan da aka fito da shi wanda dama tuni da yawa daga cikin masu kallonsa ko sauraronsa suna kalubalanta cewa wannan fa ba al'adar bahaushe ba ce kuma ɗabi'u da suke cikinsa da yadda ake yinsa duk ba na bahaushe ba ne ba to yanzu a madadin shi farfesa abdallah uba adamu na jami'ar bayero da ke kano wanda a yau ya samu rakiyar ɗansa malam munzir ah, abdallah uba adamu muna maka fatan alkhairi to da dai dukkan waɗanda suke da ruwa ko tsaki a shirin ni salisu muhammad gumal nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu